الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله المضطرب تعريفه حكمه حديث مضطرب sanar da shi ko manufashi sannan hukuncin shi kala al-muttarib makhtalafin rawi fi sanadihi au matanihi hadisi muttarib ko isnadi muttarib shine hadisin da ruwat wanda suka rawaito hadisi suka samu saɓani a cikin sanadin shi gane ko au matanihi ko kuma matanin hadisi wa ta'azzara al-jam'u fi dhalika wa tarjih kuma a cikin sabanin da suka samu a cikin sanadi ko matani hada wannan hukunci guda biyu ya gagara a rasa yadda za a yi wa tarjih ko kuma a rasa yadda za a yi a rinjayar da wancan isnadi akan wancan isnadi ko wannan matani akan wannan matani to wannan sai a ce muttarib ne saboda bai tsaya ba wuri guda misaluhu kwatamcin shi ma ma ruwiya an abi bakr radiyallahu an abinda aka rawaito daga abubakar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi araka sabatun qala ya ce araka sabatu ina ganin ka tabbatacce a girke kake qala afwan shibta ba sabata shinun ne araka shibta mazala sallallahu alaihi wasallama ina ganin ka ka zan kayi hurhura ka tsuha qala shayyabatni hud suratu hud ita ta tsohuwar da ni wa akhawatuha da danginta saboda yawan abin da ta kumsa na ma'anoni faqad ikhtulifa fihi ala nahwi 10 awjih an samu saɓani a cikin wannan hadisi absa kusan ɓangare goma fuska goma daban-daban wannan rawaito da wannan wannan rawaito da wancan fuska wannan wancan rawaito da wancan faruya mausulan wa mursalan an rawaito wannan hadisi mausulan an dangana shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam na abubakar radiyallahu anhu daga manzala sallallahu alaihi wasallam ko yawa manzala sallallahu alaihi wasallam a magana wa mursalan an ruwaito shi ba tare da ambatan abubakar ba radiyallahu anhu wa ruya min musnad abubakar wa aisha wa sa'ad an ruwaito shi halau daga musnad musnad hadisai ne wanda za a tattara kowane sahabi da hadisan da ya ruwaito nan sai a yi misali musnad imam ahmad ko musnad bazar za ka ga masani da yawancinsu in suka fara ambatan hadisi na sahabi sai duka sun ambaci hadisan da wannan sahabi ya rawaito kannan su ci gaba na farko dai suna farawa musamman musnad imam ahmad na fara da ya fara da al-khulafa'ur rashidun sannan kuma ya biyo da abajada yanzu sunan sahabi da yake farawa da alif ko alhamza sai ya kawo su kuma ya kawo hadisansu alahida to ayin roito wannan hadisi a cikin musnad abubakar da musnad aisha da musnad sa'ad wanda ya dala ta kara tabbata gare su ila gari zalika min al-ikhtilafat zo koma bayan wannan na sabani allati la yumkin al-jam'u bainaha wadda bayyayuwa a hada tsakanin su wala tarji kuma ba a iya rinjayar da wancan bangare akan wancan fa in amkana al-jam'u wajaba idan ya zamanto ana iya hadawa tsakanin sabanin wannan da aka samu to sai ya zamanto tilas a karkata a wannan a wannan jam'i ba za a ce ba wancan rauni gare shi ko kuma wannan hadisin muttarib wan tafal ittirab in an yi haka nan to wannan illa ta rishin gindin zama ko karkarwa ta huta ta ko an kubata da ita an kore ta مثاله اختلاف الرواة فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم سابان روايوي cikin abin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi ihrami da shi fi hajjatul wada a cikin hajji ta bankwana fa fi ba'dha annahu ahrama bil hajj a cikin bangaren na wannan ruwayoyi wasu wata ruwaya ta ta cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi ihrami ya yi niyya aikin hajji wa fi ba'dha annahu tamatta'a kenan nan ana nihin hajji ifrat hajji zalla ba tare da umra ba cikin wasu kuma ruwayoyin wa fi ba'dha a cikin shashin ta annahu tamatta'a ya yi tamattu'i tamattu'i shine mutum ya farko ya yi niyyar hajji da umra zai ce Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj wajen ihrami lokacin da zai wannan ihrami sannan zai niyyar umra sai tare da kuma hajji an sanya mai tamattu'i domin jin daɗi ne na alhaji ka samu damar da za ka yi wannan aiki guda biyu nusku guda biyu aikin umra da aikin hajji a bulaguro guda maimakon a ce ka je ka yi umra ka dawo ka koma ka je ka yi hajji sai ka samu damar da za ka yi abubuwa guda biyu musamman ma ga malaman da suka ta cewa umra wajibi ce nan sai ka sabke abu guda farali guda biyu a lokaci guda kuma hallau idan kai haka nan ka samu dama ka ka kare umra ka huta daga ihraminka ka yi duk abin da wanda ba da hirami yake na aure ne sanya kaya ne sanya turare ne aski ne yanke a kaifa ne da abin da ya kama da haka farauta ce da abin da ya kama da haka amma kuma in hajji zalla ce da kayi hirami har bakka wannan aiki gaba daya sai ka kare hajji ko kuma in kirani ne kake wa fi ba'dihha annahu qarana bayna al-umrati wal hajj a kuma wata ruwaya manzala sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin hajji da umra bambancin su mutum zai fara umra ne iya zai kahin ya fara tawafi sai ya shigar da hajji mun gane ko kuma zai tsaya a hiramin shi ne ba kamar da matu'i ba ne ba zai warware hiramin shi ba zai tsaya har sai ayyukan hajji sun kare na'am wa afrada amal alhajj kuma ya ɗaiɗaitar da ayyukan hajj na'am qarana bain al-umrati wal hajj qala shaykh shaykh al-islam ibn taymiya shaykh al-islam ibn taymiya wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yace wala tanaqud bain zalik babu cin karo a cikin wannan abubuwa fa innahu tamatta'a tamattu qiran ya yi tamattu'i tamattu'i na hadawa wa afrada amalil hajj kuma ya daidaitar da ya yi aikin hajji zalla wa karana bainan nuskaini al'umra wal hajj kuma ya gama tsakanin aiki guda biyu na umra da hajj mun gane ko kowanne ya yi an yi ana shakun cewa wannan tunda mai yiwuwa ne duka a gangama wannan na fakana karinan bi itibari jam'ihi an nuskaini mun gane ko ya kasance mai kirani idan an lura da hada nuski guda biyu ayyuka guda biyu da na haji da umra wa mufradan bi itibari iqtisarihi ala ahadi tawafai kuma an ɗauke shi wanda ya haji zalla lura da cewa ya takaita a tawafi guda ɗaya a cikin tawafi guda biyu mun gane ko can akwai tawafi na umra akwai tawafi na hajji sai ɗaya daga ciki wasa'ayaini kuma yayi sa'ayi guda biyu maimakon yayi guda hudu a afon sa'ayi guda biyu na umra da na hajji wa mutamatti'an bi itibari taraffuhihi bi tarki ahad as-sarafain as-safaraini kuma an lura cewa yayi tamattu'i lura da jin daɗi dama da ya samu ya yi abu guda biyu a cikin bulaguro biyu sai bulaguro guda wa in amkana tarjihu umila bi tarjih idan rinjayaswa ta samu an samu dama a rinjayar da wani bangare na ruwayoyi umila bi tarjih bin rajih afon umila bin rajihi sai a yi aiki da wanda ya zaman turaje a bar marjuhi wanda ya rinjaya wanda aka rinjaya sai a yi aiki da wanda aka rinjaya a bar wanda aka aka aka rinjaya wan tafalin turabu aidan kina idan aka yi haka hallo a nan ma gilgilwa ko karkarwa ta rishin gindin zaman hadisi ko isnadi ya kore misaluhu misalin shi اختلاف الرواه الروايات في حديث بريرة رضي الله عنه سابان روايوي دي سكزو أتكين حديث بريرة وجرداء الله تكار تبتا أغريتا حين أتقت لوكا تشند أكديو تدئتا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تدئو تدئتا سي مزالة صلى الله عليه وسلم يبات زابي baina an tabqa ma'a zawjiha tsakanin ta zamna tare da mijinta au tufariquhu ko ta rabu da shi in gane ko nan zabi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba tunda in zai ta diya ce ba bawa ba ba baiwa ba shi kuma matsayin shi bawa ne nan sai ba ta zabi hal kana zawjuha hurran au abdan a nan ruwayoyi suka saɓani mijinta ya kasance ɗa ne ko bawa ruya farawal aswad an aisha radiyallahu anha aswad ya rawaito daga aisha radiyallahu anha annahu kana hurra cewa ya kasance ɗa ne ba bawa ba warawa urwat bin zubair wal qasim bin muhammad bin abi bakr anha annaha kana abdan urwa dan zubair da qasim dan muhammad dan abubakar radiyallahu anhu sun ruwaito daga aisha karan kanta can aswad ya ruwaito daga aisha nan kuma su biyu sun ruwaito daga aisha radiyallahu anha annaha kana abdan cewa wannan ya kasance bawa ne ba da ba ورجحت روايتهما على رواية الأسود rujihat ruwayatuhuma aka rinjayar da ruwayarsu su guda biyu akan ruwayar aswad liqurbihima minha saboda kusancinta kusancinsu da aswad wannan dan dan uwanta ne wannan halau shi ma dan urwa dan zubairu ne mun gane ko kenan sai sun hita dangane sun hita kusa da shi لأنها خالة عروة domin Aisha radiyallahu anha ‘yar uwan mahaifiyar urwa ce wa amatul qasim kuma wannan ‘yar uwan mahaifiyar mahaifin wannan qasim ne mun gane ko idan kaga akwai dangane kusa na kusa wa amal aswad fa ajnabi minha shi kuma baya da alaka ta jini tare da ita ma'a anna fi ruwayatihi inqita'an kuma duk da cewa haka nan a cikin ruwayar shi akwai inqita akwai cirewa ina ka ganin an samu dama a a rajin hadda wacce ruwaya ta ta urwa da qasim radiyallahu anhu nan sai mu sa nan mu tashi akan mutarib ba mutarib kuma da sauran lokaci mai idan قال والمضطرب ضعيف tunda hukuncin shi yayi kowa hukumu والمضط- والمضطرب ضعيف لا يهتج به حديث مضطرب hadisi ne mai rauni ba a kawo hujja da shi li anna didrabahu yadullu ala adami dab ala adami dabt ruwati domin rishin gindin zaman shi karkarwar shi dalili ne a bisa rishin kwarewa wanda suka rawaito hadisi ba su da cikakka harda in ba haka ba ba a rawaito a can ba a can a rawaito da wancan lafazi ko da wancan ruwaya ko abin da ya kamata illa إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث سيدي إن وانا اضطراب بيكوما بيزوا أصل حديث فإنه لا يضر كنان بيكوما بيزوا أصل حديث وانا بيا تشوتسوا كده اضطراب دا كبايني أكساميش إن أصل حديث إيانا أكويش مثاله مثالش اختلاف الرواة في حديث فضالة بن عبيد الله عبيد رضي الله عنه سابان الرواة والروايات سابان الروايوي da suka zo a cikin hadisi fudala dan ubaid wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annahu ishtara qilada ta yawm khaybar cewa ya sayi sarka yan wuya a ranar yakin khaybar bithnai ashara dinaran da dinarai goma sha biyar fiha zahabun wa khars a cikin wannan sarka ko abun wuya akwai zinariya da khars khars wannan dutse ne wanda yake da tsada wanda ake sa a gama da wannan in kuna ta ne akwai wani duwatsu wasu masu walƙiya kamar roba su ma ba roba ba ne sai nauyi gare su duwatsu ne da wani su ake cewa khars qala fa fasalta fa فصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا sai na raba ta na raba wannan zinariya da wannan kirskin sai na samu hiye da wannan dirhami goma sha biyar shi ko manzala sallallahu alaihi wasallama cikin asnaf wanda riba take shiga sai ambaci azhabu bi zahab mithlan bi mithlan waznan bi wazan ko ina yanzu ya sayi ga zinariya ce abu yadda zinariya ya sayi kuma ya samu yadda abin da ya sayi da shi kaga an samu riban fadl kenan an samu riba wadda ta zama to ta dade inda daidai wa daida ne sha biyar samu sha biyar shikenan babu matsala sai ya samu hiye da goma sha biyar na'am fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sina ambatawa manzo Allah wanda sirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi wannan sai ce la tuba hatta tufassal in tunda haka nan ne ka a saida ta har sai an raba ta in gane ko a sa abin da yake ciki fa fi ba'd ruwayat ana fudala ishtaraha cikin wasu ruwayoyi ya zo cewa fudala ya sayi wannan abun wuya wa fi ba'dha anna ghayrahu sa'alahu an shira'iha wata wata ruwaya cewa an tambayi wani ya tambaye shi ne game da sayanta ya ya halatta a sai ko bai halatta ba sai ba shi ya sayi ba wa fi ba'd ruwayat annahu dhahaba dhahabun wa khirs cikin wasu ruwayoyi ya zo cewa zinariya ce da khirs wa fi ba'dha dhahabun wa jawhar ya zo shi ma nau'i ne na dutse jawhar kenan wa fi ba'dha khirzun mu'a mu'allaqatun bi dhahab wata ruwaya khirz ne wanda aka lullube shi da abin zinariya aka yi galbanizan shi wa fi ba'dha bi 12 dinaran wa fi ba'dha bi 9 dinar wata ruwaya goma dinare goma sha biyu wata ruwaya dinare tara wa fi ba'dha sab'a ta gani akwai sabani mai dimbin yawa قال الحافظ بن حجر الأسقلاني رضي رحمه الله إمام حافظ بن حجر الأسقلاني يكتوى وهذا لا يوجب ضعفا دكا وانا ساباني بيا وجب تدروني يعني الحديث يعني رون حديث بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه abin da yake manuwa na kan kawo dalili abu ne tabbatacce hardatacce babu sabani a cikin shi wa huwa shine annahyu an bai'i ma la ma lam yufassal hanin sai da abinda ba a rabe shi ba mun gane ko wannan shine babban hukuncin da ake so a nan wa amma jinsuha au miqdaru thamanuha game da jinsinta ko kuma gwalgwadon kudinta fala ya ta'allaku bihi fi hadhihi fi hadhihi hala baya da alaka da wannan wannan hali da ake ciki ma yujibu littirab abinda zai wajabtar da cewa a ce wannan hadisi akwai karkarwa a cikin shi wa kadhalika la yujibu littirab haka nan bayya wajabtar da rishin gindin zama ma ya ƙau min al-ikhtilaf fismin rawi au kunyati abin da yake abkowa a cikin saɓanin sunan rawi ko alkunyashi au nahu zalika ko makamantan wannan ma al-ittifaqi ala ainihi inda dukkan malamai sun haɗu wanan wane ne mun gane ko an san wane ne to don sabanin alkunyan shi ko sunan shi wannan bayya bayya cutarsa domin daman jahalatul ain da hal ba ta dauku an san shi ko wane ne kuma an san halin shi kenan wannan bayya cutar inda an san mutum ne mai amana ne adali ne mahardaci ne kenan wannan sabanin suna wani ya ce mai danwa ne wani ya ce mai ibrahim wani ya ce mai musa wani ya ce kaza dai ga nan wannan inda shi ne dai kenan ba babu matsala na'am kama yujadu kathiran fil ahadith sahiha kuma yadda ake samu wannan sutari a cikin hadisai ingantattu wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk dan mu tashi kan al-idraj fil mat wa alaikum salam hadisi na hari a kan manzana sallallahu alaihi wasallam ya ba da zaɓi ko ya sake kuɗi kuma idan ba baiwa bawa ne haka ne hukunci eh iya da zabi tunda shi yanzu ɗa iya da matsayin da bawa baya da kina an ɗauka wajen al'amari na kufu kafa'a ɗa da ɗa bawa da bawa to amma kuma in ɗaya daga cikin su ya sabka da darajar shi da matsayin shi ya yarda kuma babu babu matsala na'am subhanakallah wa bihamdika